بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمم قوديا قال لا مدوك كنسركي ميكوا ميكومي وان ديبا مداما هدوا وانا مسلاتينا الصحابة a wannan yammaci na alhamis takwas ga wannan wata na jumada al'akhira hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda yau majalisi ne na aƙida inda muke karanta littafin alƙaunus sadid fi maƙasidin tauhid a yau za mu tashi بابي أربعين ده قال المصنف رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله ما لن الله يجب أنشي لغافر يتشي باب من سب الدهر wannan babin zai yi bayani game da wanda ya zagi zamani faƙad azallah to haƙiƙan ya cutar da Allah الدهر دي شيني الزمان wanda zamani ya ƙumshi yini da dare ya ƙumshi sati da wata da shekaru to wannan su ne ake ce ma'addaharu wanda su gaba ɗayansu zamani ne wanda shi zamani yinsa ake yinsa ake ba shi ke yi ba an gane ko zamani gudanar da shi ake ba shi ke gudanar da kansa dukkan zamunna ba abin da suke yi Allah ya fore su ne subhanahu wa ta'ala, Allah shi ke gudanar da abin da su a cikin zamani. Kowane ɗaya daga cikin mutane ya san cewa shekaru ba su aikata komai kuma ba sa zauwa da komai. Kusani kaɗai mai aikata komai, mai zauwa da komai shi ne Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki. yini ko dare bai zo maka da amfani ko cutarwa ko haka shekara da watanni ba sa zauwa da komai sa'un amfani ne ko cutarwa mai amfanarwa ya cutar shine Allah ina fata an gani shi yasa malam Allah shi kanshi da gafara ya kulla wannan babin dan ya bayyana maka cewa lalle zagin zamani yana kore kamalar tauhidin mutum me ya maka zamani yini me ya maka wata me ya maka shekara me ta maka ba abin da zamani ke aikatawa in kaga wani abu ya faru a cikin zamani wanda ya farar da shi ba zamanin bane Allah ne da ya halicci zamani don haka zagin zamani aibu ne na ƙasa ne akan tauhidin mutum saboda zagin zamani yana komawa ne ga wanda ya halicci zamani shine wa kenan Allah madaukakin sarki sai zaman toka cutar da Allah kenan kaga alaka wannan babin da kitabut tauhid shine tabbat zagin zamani yana daga cikin lafazan da basu dace ba bai halatta ba haramun ne bai dace kenan kaga zagi dai shine tawaye abu da kuma zagin shi idan ka zagi zamani kamar ka tawaye sani ka aibata sa balawa wasu zaka samu suna la'antar zamani ci wanga tsinannen yini wanga tsinannen daren wanga tsinannen shekara da makamantansu ko tsinannen wata haga hakan bai dace ba kuma ne daga cikin mafi munin zagin zamani shine la'ana la'ana duk tafi muni don haka Allah tsare mana halisan mu to zagin zamani dai abu ne wanda yake haramun ne kuma la'ana duk ta fi muni sai dai akwai wani abun da mutane sukan faɗa ko ku za ka samu nau'in sama har a cikin alkur'ani mai girma wannan ba a ƙirgasa daga cikin zagi ko aibata zamani shi ne siffanta shekaru da tsanani siffanta shekaru da tsanani ta fuskar ba da labari ina fata mun gani ba wai ta fuskar jingina abin zuwa ga shekarar ba ba shekarar ta sa aka yi tsanani ba a tsananin sun faru ne a wannan a wannan shekara wannan ba aibi ba ne ko siffanta wani yini da baƙin yini don ba da labarin abin da ya faru mai muni a cikin wannan yana ina fatan mun gane ba wai jingina mai yinin babaki saboda shi ya farar da abin da ya faru wannan babu laifi ko kuma siffanta watanni da shi'umci wannan babu laifi kamar yadda Allah maɗaukin sarki ba da labari a cikin alkur'ani في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي kaga Allah sai ambaci ayyam da kuma nahisat yininnika ne masu shu'umi an sifanta abin da ya faru ne a cikin yinin wanda sifanta wani abin da ya faru a yini ko a wata ko a shekara ko wani lokaci ba wai kana mai danganta wannan abin ga wannan watan ko shekara ko lokaci ba labari kake badawa ba laifi bane ba ina fata mun gane saboda abin nufin kada ka ce kwanakai masu shi'umci ko masu kumshe da bakin ciki saboda ayyamin nahisat kinan da Allah ya azabtar da kafirai ya turo musu iska ne mai takwashe da kugi da samfin gaske da ya kasance azaba a kansu kaga sai ake ganin wannan yini ne mai shi'umi tattare da abin da ya faru da kafirai a wannan yana amma Allah shi ya azabtar da su kamar yadda Allah ya ce fi yawmi nahsin cikin suratu al-qamar fi yawmi nahsin mustamir Allah ya samu dace wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya wa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr وقالوا كافري سكتي ما هي إلا حياتنا الدنيا با كومي بكي هلكر دمو مكسنشي مموت من كاري سيرا يوم تدنيا كوي نموت مموت ونحيا وسكم سرايو دغا cikinmu وما يهلكنا إلا الدهر ba abin da ke halakar da mu ya tafiyar da mu sai zamani kaga sai suka dangana ma zamani mi shi ke tafiyar da su shi ke rayar da su wannan aya akwai musu na kafare na cewa ba za a tashi bayan an mutu ba sau da suna ganin cewa mutuwar da suke yi suna tafiya wasu suna ana ai wasu suna rayuwa ba abin da ke yin haka sai zamani yau da gobe ciki aikinta kaga wannan aya tana bayyana mana cewa lalle dangana wasu al'amurra zuwa ga zamani yana daga cikin ɗabi'un mushirikai makiya tauhidin Allah suke dangana ma zamani al'amurra mutuwarsu zamani ne rayuwarsu yau da gobe ce amma mai tauhidi fa baya jingina al'amurra ga kowa sai gawa sai ga Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzatawa shi ke ɗaukakawa shi ke badawa shi ke hanawa subhanahu wa ta'ala kenan kaga ashe danganta ma zamani faruwa ababe ta hanyar halitta su wannan kafirci san bai dace da tauhidi shi yasa malamai suke raba hakan zuwa kashi uku sukan raba zagin zamani zuwa kashi uku na farko mutum ya zagi zamani akan cewa shi zamanin nan shine ke aikata duk abin da suke faruwa shi ke samar da su wannan shirka ce babba da ke fitar da mutum daga musulunci ina fata an gani kenan duk wanda ke kudirin cewa duk ababen da ke faruwa a kauni asalin faruwar su zamani ne to wannan kaga ya danganta ma zamani halittar wasu ababi ko kuma ya danganta ma zamani samar da wasu ababen da babu wanda ke yin hakan sai Allah shi kare to yin hakan kafirci ne ridda ne bar musulunci ne kamar yadda kafirai suka ce wa ma yuhlikuna illa daha abu na biyu mutum ya zagi zamani yana mai kudura cewa Allah madaukakin sarki shike yin komai amma ya zagi zamani ganin wani abu ya faru a wannan zamanin daga cikin al'amurra abin kyama ko wasu abubuwan da suka faru a kansa masu zafi. Kaga wannan bai kai matakin farko ba, amma abin da ya aikata haramun ne, kama masu cewa wannan yini hawa bakin yini ne, yana mai dangana mai yini abin da ya faru gare shi na mummuna. Ba wai labari yake bada ba game da wata waƙa'ar da ta faru a wannan yanin. A'a, yana danganta mai yini munin abin da ya faru da shi ko masu zagin yini ko masu zagin sanyi ko tsananin sanfi yana jin wahalar yin alwala da makamantansu ko yana jin wahalar yin fatauci saboda tsananin sanfi sai ya zagi wannan sanyin ya san da cewa Allah shi ke sarrafa abubuwan amma ya zagi wannan sanfin kasancewa yana jin wahalar sanyin wannan haramun ne bai dace ba ko ya siffanta yini da tsanani ko yini da wahala yana mai dangana mai yinin al'amuran ina fatan an gane yana mai ya zagi sanyi mai ake ya zagi sanyi ko ya nuna cewa yinin yana da tsanani ko yana da wahala tare da cewa ya san Allahn ke yi amma ya yi haka ne saboda wani makaruhi da ya same shi akan wannan yana to aikata hakan haram ne amma in min babin ba da labari ne ya ce ka yau akwai tsananin sanyi jiya an yi sanyin gaske ko ya ce yau an yi zahi ko jiya an yi tsananin zafi yana mai ba da labarin abin da ya faru a yinin ba wai yana dangana ma yinin zafin ba ne cewa shi ya farar da shi a Allah ne ya farar da zafin Allah ne ya farar da sanyi ya sa shi ya tsanani ya san da wannan wannan babu laifi ja'iz ne babu laifi yana ba da labari ba tare da wani kunci da cutuwa da take samun shi ina fata mun gane kamar da Allah madaukin sarki ya ba da labari a cikin suratu yusuf ثم يأتي بعد ذلك saba'un shidat sannan bayan haka shekaru guda bakwai za su zo masu tsanani shekaru guda bakwai masu tsanani kasancewa abinda zai faru a cikin wannan shekarun na tsanani ina fata an gani fihi masail ko a wafi sahihi ya zo a cikin ingantaccen hadisi an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر حديث يا إن كنت لك منزع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى حديث يزو أشكم بخاري كم يزو أشكم مسلم daga abu hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal daga manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi qala annabi yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace yu'dhini ibnu adam dan adam yana cutar da ni yasubbu dahra yana zagin zamani wa ana dahru alhalin ni ne zamani uqallibu al-layla wan-nahar nike juyar da dare da yini idan kaga idan ka zagi dare ko ka zagi yini ko ka zagi wata ko sati ko shekara kaga ita dai shekara ko yinin ko satin ko dare ko rana ba su ke sarrafa komai ba su ma sarrafa su ake yi Allah ne ke yin duk abin da ke faruwa a cikin zamani idan ka zagi zamani zagin zai komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ina fata mun gani Allah ya ce ana daharuni ne zamani uqallibul layla wan nahar ina jujjuye dare da kuma yini wa fi riwaya a wata riwayar yace la tasubbu dahra kada ku zagi zamani fa inna Allah huwa dahru saboda Allah madaukakin sarki shine zamani bi ma'ana shi ke jujjuye zamani a daidai wannan hadisin inda Allah ke cewa inda Allah ke cewa fa inna Allah huwa daharu lalle Allah shine zamani ibn hazm ya tahi kan cewa ad-dahru ismun min asma'illahi al-husna yace dan haka ad-dahru suna ne daga cikin sunayen Allah masu kyau sai dai malamai sun mishi raddi suka ce a'a ad-dahru bai daga cikin sunayen Allah masu kyau so da sunayen Allah gaba ɗayansu husna ne shi kuma addaharu ismun ne jamid suna ne daskararre da haka bai dace kasance daga shan sunayen Allah sunayen Allah a alamun ne wa ausaf ababe ne da ke nuna cewa Allah ne sannan kuma suna ɗauke da sufofi kamar ar-rahman Allah mai jinƙai mai rahama wanda rahmarsa takan isa ga bayinsa shi kuma addaru zamani mai ke cikin zamani na ma'ana mai kyau shi suka ce baya daga cikin sunayen Allah abu na biyu suka ce hadisin da kansa ƙarshensa yana nuna cewa ba wai Allah bane sunan ba wai addaru ba sunan Allah bane so da yace wa ana daharu sai ce uqallibu al-layla wan-nahar sai hadisin ya fasarta menene Allah ke ne da anad daharu sai Allah ce nakan juya dare da yini ina fata mun gane ke nuna ad-daharu ba sunan Allah bane abu na uku kuma Allah ya ya zargi kafirai da suka ce wa ma yuhlikuna illa ad-dahar babu wani abin da ke hallaka mu sai ad-daharu inda ad-daharu sunan Allah ne da Allah bai zarge su ba kenan sun sun ga daidai ad-daharu ke hallakar da mu to kaga sai Allah ya zargi su wanda ke nuna addaharun nan baya daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki fihi masail a cikin wannan babun akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an sabbi dahari hani dangane da zagin zamani الثانية مسألة تبيو تسميته أذى لله أن أنبت زاجن زامني تشوتر واقع الله الثالثة مسألة تأكو التأمل في قوله فإن الله هو الدهر سنينو راسو سيغ مدفدر ألا ديتي تكين حديث فإن الله هو الدهر للي ألا شيني زامني سبو لشيكي ججو زامني الرابعة مسألة تهدو أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه وشك باب متن يكن يكسنشي ya yi zagi ko da bai nufaci hakan da zuciya shi ba a kaga duk wanda za ya zagi zamani ko ya zagi lokaci ko ya zagi wani abin da ya faru a cikin zamani ba wai yana nufin Allah bane kai tsaye amma abin zai iya ɗauka ma'anar zagi shi yasa sai an kiyaye kenan sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah malaci wa hadha waqi'un kathirun fil jahiliyyah hakan yakan faru su da dama a cikin jahiliya tun gabanin zuwa musulunci na zagin zamani wa tabi'ahum ala hadha kathirun min al-fusaq wal mujjan kuma aka samu da dama daga cikin fasikai da mahaukata wanda suka bi su akan wannan tsarin nasu na zagin zamani wal hamqa da kuma wawaye idza jarat tasarifu ad-dahr ala khilafi muradihim ja'alu yasbuna ad-dahr wal waqta yadda lamarin sai ke idan wani abu ya faru na jujjuyawa zamani saɓanin abin da su suke so sai kaga suna zagin zamani da lokaci mutanen jahiliya wa rubbama la'anuhu wasu lokutan ma zaka ga suna la'antar zamani wa hadha nashi'un min dha'fi ad-din hakan ko yakan faru ne sakamakon raunin addini wa min al-humqi wal jahli wal jahli al-'azim kuma yakan faru sakamakon wauta da kuma jahilci mai girma fa inna dahara laysa indahu min al-amri shay'un saboda shi zamani baya da komai na al'amari fa innahu mudabbarun zamani jujjuya shi ake musarrafun sarrafa sa ake والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم ججويا ودكي فاروا أشكن زامني dabbarawa ce da tsari na sarkin na al'azizu Allah mabuwayin sarki alhakim mai hikima cikin dukkanin abin da ke gudanarwa. Kenan bai kamata ka zagi zamani ba, bai kamata ka zagi lokaci ba, saboda lokaci baya da komai, bai mallaka komai, ba shi ke juyawa ba juya su ake, ba shi ke sarrafawa ba sarrafa su ake, duk abin da ke faruwa a cikin lokaci ko zamani Allah shi ne ke sarrafa shi ke gudanar da shi. to dan me zaka zagi lokaci fa fil haqiqa yaqa'u al-'ayb was-sabb ala mudabbiri to ga duk wanda ya zagi zamani ko lokaci a haƙiƙa wannan zagin da aibatawa yakan faru akan wanda ke juya wannan zamanin shine Allah kama annahu naqsun fid din wanda kuma har yau dai zagin zamani tawaya ce a cikin addinin mutum fa huwa naqsun fil aql kuma a lokaci guda tawaya ce a cikin hankalin mai zagin zamanin fihi tazdadu al-masa'ibu wa ya'dhumu waq'uha wa yughlaqu babu as-sabr al-wajib a cikin zagin zamani musibu suke karuwa fihi tazdadu al-masa'ib wa ya'dhumu waq'uha sannan kuma yakan girmama abin da ke faruwa wa yughlaqu babu as-sabr al-wajib hakan kuma yakan taushe kofa haƙurin da yake wajibi ne in musiba ta same ka wani damuwa ta same ka abinda ba ka so na makaruhi ya faru da kai abinda ke wajibi gare ka kai haƙuri amma zagin zamani da lokaci zai taushe maka babin yin haƙuri wa hadha munafil litawhid yin hakan yana kore tauhidin mutum wa amma almu'min amma mu'mini فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وقدره وحكمته مؤمني تبت يا سنشي وججو يا الأمر واقعة سنا فارواني بقضاء الله ده حكم تاور الله وقدره ده قدر وسا وحكمته ده حكم السا شيء سبزي زجلو كتشب فلا تعرض لعيب ولا ولم يعبه فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ورسوله shi yasa zaka ga mumuni na gaske ba zai fuskanci lokaci ko zamani ba da wani aibi matukar Allah da manzon shi ba su aibata wannan abun ba bal yarda bi tadbirillah mumuni na gaske zai yarda da abin da Allah ya tsara ya gudanar wa yusallimu li amrihi sannan kuma ya sallama ma al'amarin Allah وبذلك يتم توحيده وطمأنينته da hakan ne tauhidin bawa mumuni zai cika haka kuma nutsuwar shi ma ta cika wannan shine karshen wannan babu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه بابنا أربعين دبير كينا مالا الله يجب أن شد غافر التسمي بقاضي القضاة ونحوه باب دزيزوي بياني غمد سني سونا نا الكالين الكالي دا مكمنتنس me hukuncin shari'a game da wannan suna a ce ma mutum alƙalin alƙalai ko a ce mishi sarkin sarakuna yana wannan babin zai bayani game da wannan matsalan ne ina fata an gane da ku shakka babu mumuni muwahidi yana girmama Allah maɗaukakin sarki muwahidi na gaske mai ta Allah wanda ya san tauhidi yana girmama Allah duk wani abin da ya san faɗarsa zai sa bawa ya yi kamanci ciniya da Allah za ka ga yana nisantarsa baya abkawa a cikinsa shi yasa kaga cewa da alƙalin alƙalai kamar siffanta bawa ne daga cikin bayu da wani abin da yake matsayi ne na Allah ina fata an gane don alƙalin alƙalai alƙalai da aka ce nan alif da lam da suke cikin nan lil umum ne masu gami kowa da kowa ne ba wanda ke fita kaga ku babu alƙalin alƙalai saiwa sai Allah ina fata mun gane shi yasa yin suna ambatan mutum da sunan alƙalin alƙalai za a iya kasa shi kashi biyu kaso na farko ya zamanto sunan da aka ma mutum da irin wannan sunan ya kasance irin suna da Allah ya ambaci kanshi da wannan sunan ko kuma sifa ce da Allah maɗaukin sarki ya siffanta kanshi da wannan sifa to irin wannan sunan da irin wannan sifar bai halatta ba a ambace shi bisa ga fuska mai gamewa ga wani wanda ba Allah maɗaukakin sarki ga wani wanda ba Allah ba maɗaukakin sarki ina fata mun gani yanzu kamar sunan almaliku da almalik sana daga cikin sunayen Allah haka ne ko tunda haka a cikin suratul fatiha maliki yawmiddin a wata riwaya maliki yawmiddin duka mutawatirai ne kaga malik da malik duka sunayen Allah ne madaukakin sarki to bai halatta ba bai dace ba a ce ma wani daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki malikul amlak bai dace ba bai kamata ba sarkin sarakuna mamallakin masu mallaka duka bai dace ba saboda cikin yin hakan akwai karamcin girmama Allah maɗaukakin sarki da kuma rashin kaɗaita shi da mulki Allah shi ne mai cikakken mulki mamallakin mulki mai ba da mulki ga wanda ya so daga cikin bayansa duk wani mai mulki wanda ba Allah ba za ka ga mulkinsa tawayayyen mulki ne ragaggen mulki ne ba cikakken mulki ba ne saboda ya yi lokacin da shi baya da wannan mulkin daga baya samu wannan mulkin kuma zai zo ya rasa wannan mulkin ko ba haka ba ne kaga tawayayyen mulki kenan amma Allah maɗaukakin sarki tun da yake tun azal malikal mulki ne walillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تنتنشي mai mulki ne cikakken mulkin da babu tawaya ko guda a cikin mulkinsa sabanin mulkin masu mulki to bai dace ba a ce ma wani mamallakin masu mulki sai Allah shi kadai ina fata mun gani haka na daga cikin sunayen Allah as-sayyid don haka bai halatta ba a ce ma wani daga cin halittun Allah sayyidu sadat da kuma akan faɗi haka sayyidu sadat bai dace haka al'azim suna ne daga cikin sunayen Allah bai halatta ba a ce mu wani daga cikin halittun Allah azimul uzama mai girman masu girma gaba ɗaya haka ne daga cikin dange-dange irin wa'an gabubuwan da ba su dace ba da aka faɗa mu wasu wanda ba Allah ba a ce mu wani kawiyul akwiya kaga alkawi suna daga cikin sunayen Allah amma a ce ma wani wanda ba Allah ba kawiyul akuya mai ƙarfin masu ƙarfi gaba ɗaya kaga bai dace haka kabir ba za a ce wani wanda ba Allah ba kabirul kubara haka hakim ba za a ce wani wanda ba Allah ba hakimul hukam haka sultan ba za a ce wani wanda ba Allah ba sultanus salatin bai dace ko hakim alhukama bai halatta ba faɗar haka yana daga cikin alfazu na shirka wanda yin haka shirka ce ƙarama wanda bai dace ba mutum aikata hakan yana da muni ya fi kabira laifi sarkin sarakuna wanda ya gudana za ka ga wasu sarkai daga cikin sarakunan galgajiya ana ce musu sarkin sarakuna babu wani sarkin sarakuna sai Allah ina fata mun gani ko da ba ka nufin wancan haramun ne ka faɗa haka itilaƙin haka ga wani sarki daga cikin sarakuna laifi ne mai munin gaske da ya fi kabira muni ya fi zina muni ya fi shan giya da caca ya fi kisa muni so da ƙoƙarin kamanta shi ne da Allah shi kuma Allah baya da abokin tarayya laisa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir shi yasa tauhidi dole a tsare shi dole a kare shi a iya tantancewa da rabewa tsakankanin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki da na bayinsa kar ana ana cakuɗawa tsakankaninsu Allah samu dace to amma idan za a ƙayyade abin a iyakance shi da wani abu babu laifi ina fata an gane misali a ce alƙalin alƙalan agadas an iyakance abin kuwa ba a iyakance shi an iyakance shi alƙalin alƙalan agadas sarkin sarakuna na agadas eh nan ƙayyade babu laifi wasu malamai suka ce kamar yadda ake ce ma abubakar gumi ƙadil kudat da ake ce masa ƙadil kudat haka na taɓa gani a wata nuska ta tafsirinsa raddul azhan ila ma'anil ƙur'an sai aka sa wanda ya wallafa sa shine ƙadil kudat abubakar gumi mahmud abubakar gumi in ban manta ba hakan kaga kuskure ne amma kamar na taba ganin wata nuska gyara ta ne aka yi koko ni ne tun farko ban karanta da kyau ba Allahu ala qadi qudati Najeriya alƙalin alƙalle na ina na Najeriya kaga an kayyade abin sabanin a saki abin game wanda hakan bai halatta ba mun ji kaso na farko kenan ya kasance sunan daga cikin sunayen Allah ne sai a jingina mu wani wanda ba Allah ba ta fuskar gamewa bai halatta ba sai kaso na biyu ya kasance sunan baya daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki kuma baya daga cikin sufofin Allah sai dai akan faɗi abin da sufa ta game to wannan ma bai dace ba kama a ce shekul islam ko shekul musulmin shi ma gaskiya bai dace ba akwai mubalaga da wuce iyaka ga wanda aka faɗa mu haka nan kaga babin ya kumshi ka faɗa ma kanka ko ne faɗa maka ka yarda kenan ko shekul islam ibn taymiya da ake ce mu shekul islam hakan bai dace ba duk da shi ma ba shi ya sa ma kansu sunan ba suna faɗa masa ne ba shi ya sa ma kansa wannan sunan ba in akwai wani sheikh da za a ce ma shekul islam ai bai kamar abubakar siddiq ko akwai kamar sa to ga gaya ma wani shekul islam ba abubakar siddiq ba akwai tawaye haƙƙin sahabbai da ɗaga wani akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake shekul islam muhammad ibn abdul wahhab mawallafin ga littafin da muke karanta duka dai suna ne wanda ya kamata a nisance su saboda daga cikinsu akwai gamewa ina fata mun gani fi sahihi an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخن عسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان مثلها مثل شاها شاه وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه قوله أخنع يعني أوضع hadisi ya inganta daga abu huraira imam bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi daga abu huraira Allah ya rada shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi qala annabi yace inna akhna asmin inda Allah lalle mafi kaskancin suna da mafi nisan suna a wurin Allah madaukakin sarki rajulun tasamma malikal amlak mutunan da ya sanya ma suna ya sanya ma kansa sunan malikal amlak sarkin sarakuna ko masu mulki mai mulki mamallakin masu mulki wannan shine mafi kyamar suna a wurin Allah kuma shine mafi kaskancin suna a wurin Allah kaga Allah ya nufi ya ce wannan sunan kaskantacce ne a wurin shi ganin wanda ya sama kansa sunan yana so ya ɗaukaka kansa ne sai Allah ya kaskanta shi don sunan bai dace da halitta daga cikin halittun Allah la malika illallah babu wani mamallaki sai Allah shi kaɗai maɗaukakin sarki qala sufyan imam sufyan yace sufyan ibn uyayna kenan mithlu shahan shah kama faɗar shahansha luga ce farisiya yaren mutanen faris idan suka ce shahansha suna nihin malikul amlak duk guda biyu ko da ba da larabci ne aka faɗa abin ba illar da munin diddai ne a nisance su wa fi riwaya haka ya zo a cikin wata riwaya aghyadu rajulin ala Allah yawm al-qiyama wa akhbathu lalle din mai sama kansa irin wanga suna na malikul amlak shine mafi kyamatar mutum a wurin Allah ran tashin alkiyama kuma shine mafi munin mutane Allah tsare ya danganta ko ka gaya makanka sunan a dinga faɗa maka ko a dinga faɗarsa a gabanka kai shiru ka kyale sai fa wanda ya musu koyi inkarin haka ina fata mun gani qauluhu faɗarsa da yace akhna'u ya'ani awda'u ai fasara waccan wancan lafazin ne inna akhna asmin yace akhna'u abinda ake ni da akhna'u shine awda'u kaskantacce a wurin Allah kenan fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an at-tasammi bi malikil amlak hani yazo qarara game da yin suna da malikul amlak mamallakin masu mulki bai dace ba haramun ne الثانية مسألة تبيو أن ما في معناه مثله كما قال سفيان تبت دأب لكي كده معنا إيرن تونا اللفظ أن ملك الأملاك مثله ينا ديديد شي تكين حكمتي كما قال سفيان كما يد سفيان بن عيينة يفعله ko ba da larabci ba ne ba duk lafazin da ya kama da wannan zai shiga cikin hukumcin wannan lafazin malikul amlak sultanus salatin na makamantarsu hakimul hukama duk bai dace ba alaysa Allahu bi ahkamil hakimi Allah shine ahkamul hakimi الثالثة مسألة أكو التفطن للتغليظ في هذا ونحوه nura game da kausasa halshe fi hada a cikin yin hakan wa nahwihi da makamantan hakan ma'al qat'i tare da yankewa bi annal qalba lam yaqsid ma'anahu cewa zuciya bata nufi ma'anar ba amma duk da haka aka kausasa halshe Allah ya zafafa hukuncin mai yin hakan duk da zuciyar shi bata nufi hakan ba dan a nisanci lafazin a kiyaye shi الرابعة مسألة هدو التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه نورا da cewa yin hakan da aka yi don girmama Allah ne maɗaukakin sarki Allah mai sarki subhanahu wa ta'ala da babu tawaya tattare da shi sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir Sa'di wanda kuma sharhin ya kamata mu karanta babin gaba sannan mu zo mu karanta sharhi saboda sana da alaka da juna gaba ɗaya بابنا أربعين لشدة قال المصنف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك وتغيير الاسم لأجل ذلك باب ديزود من ينبياني قمدا جرم مسونا ين الله مدوككين سركي da kuma canza suna saboda girmama sunan Allah madaukakin sarki wajibi ne ga duk mai imani muwahidi mai kaɗai ta Allah ya girmama Allah maɗaukakin sarki da sunayensa da sufofinsa duk abin da ke da alaƙa da addinin Allah ƙarami ne ko babba ne sha'ira ne daga cikin sha'arul islam wajibi ne mutum ya girmama wannan abu kai girmama ma sha'ira daga cikin sha'arul islam wannan yana nuna mutumin mai taƙawa ne mai jin tsoron Allah ne fa innaha min taqwal qulub girmama sha'irul islam yana daga cikin takawa ta zuciya ya zamanto duk abin da ke da alaka da addininka da musuluncinka balle allanka da sunan shi da sababin shi kaga kana girmama shi ba ka bari tawaya ta same sa ba za ka walakanta sa ina fata mun gani misali alqur'ani mai girma za ka girmama sani kasancewa maganar Allah ce littafi ne mai tsarki littafi ne da yake dukkan littafan da Allah maɗaukin sarki ya sabko a kan bayansa da annabawansa gaba ɗaya sai ka girmama sa ka kula da shi kar ka walakanta sa ina fata mun gani haka hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka girmama su ka kiyaye su ka san su ka yi aiki da abin da suka kumsa kai duk abin da yake sha'ira ce daga cikin shi'arul islam aga kana girmama abin kana kiyaye sa ba za ka walakanta sa kuma ba za ka bari a walakanta sa ana abi shuraihin annahu kana yukna abal hakam فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في, في شيء أتوني فحكم فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره حديث نئن قلتك عن أبي شريح عن كربو حديث لقى أبي شريح بابا شريح أنه يكنى أبا الحكم شي أبو شريح كنن أنا تي مسا أبا الحكم بابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم sai manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yace da shi inna allaha huwal hakamu ka sani tabbat Allah madaukakin sarki shine al hakamu wa ilayhi al hukm kuma hukumci yana kuma gabaɗe zuwa ga Allah kenan bai dace ba a ce maka baban al hakam saboda Allah shine wa al hakam Allah lam yalid wa lam yulad a cikin ce maka abul hakam akwai rashin girmama Allah kenan baban alhakam Allah yana da uba ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ina fata mun gani wa ilayhi alhukmu kuma hukumci yana komawa gaba ɗaya zuwa ga Allah duk wani hukunci da za a yi yana komawa ne zuwa ga Allah duk wani hukunci wanda ba na Allah ba da za a yi ko da an kire shi da sunan adalci sunan shi zalimci kuma sunan shi hukuncin jahiliya afa hukumul jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني kamar annabi ya tambaye sa me yasa ake ce maka abal hakam sai ya ce ma annabi mutane na idan suka samu sabani fi shay'in cikin wani abu a tauni sai su zo wurina fa hakamtu bainahum sai in yi hukunci tsakankaninsu farad ya kila alfariqai kuma dukkan bangarorin guda biyu sai su yarda da hukuncin da nayi fa qala sai annabi ya ce da shi ma ahsana hadha me yi kyawun haka na a ce kana yi hukunci tsakankanin mutanenka ai yin hakan rabe rigima rabe matsaloli tsakankanin mutanenka da kake yi abu ne mai kyau ba wai sunan ba aikin da yake yi na rabe ma mutane matsalolinsu don yin hukunci tsakankaninsu abu ne mai kyau sai annabi ya ce fa malaka min alwalad mai gare ka na 'ya'ya iyanka nawa qultu sai yace da shi yace mu manzon Allah ina da iya shuraihun akwai shuraih daga cikin diya wa muslimun sannan akwai muslim daga cikin diyana wa abdullah da kuma abdullah qala sai annabi yace faman akbaruhum wane ne mafi girma ta fuskar shekaru daga cikin ƴaƴan nan naka guda uku qultu sai yace da shi shuraihun mafi girmansa shine shurai qala sai annabi yace fa anta abu shurai to daga yau kai sunanka abu shurai ba abal hakam kaga an yi mi an canza masa suna so da fadacce masa abul hakam akwai rashin girmama Allah a ciki saboda al hakam Allah ne madaukakin sarki dan haka kai daga yau sunanka abu shurai wanda ke nuna ashe idan aka samu mutum wani suna wanda bai dace ba a sanya ma wannan mutanen suna daga cikin sunayen Allah kuma aka hangi saboda siffar shi ne aka sanya mai wannan sunan to sai a canza wannan sunan saboda girmama Allah kuma canza sunan baya bukatar wani sabon yanka kawai za a canza sunan ne kai tsaye tunda kaga annabi ya ce fa anta abu shurai wannan hadisi rawahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito sa wa ghayruhu da wani ma wanda ba abu dawud ba imam an-nasa'i ya rawaito shi da imam hakim imam al-albani kuma yace hadisi ne ingantacce a cikin littafin shi al-jami' al-jami' as-sahih kenan to abun nura anan shine sanya ma mutum suna daga cikin sunayen Allah irin sunayen da babu laifi ai ya sanya ma mutum su idan ana nihin alam ne kawai babu laifi game da haka ina fata mun gane kama al'aziz idan ana nihin kawai alama ce ta sunansa ina fata mun gane sau da akwai bambanci tsakanin Allah maɗaukin sarki sunayen Allah da sunayen bayansa ko da ku sun yi tarayya wurin lafazi sau da sunayen Allah a alamun ne wa ausaf su kuma mutane sunayensu a alam ne ina fata mun gani alama ce ta mai sunan kawai a iya sama mutum abdullah ko a ce mishi arrahim sai kuma kaga mutanen sabanin sunansa ne ana ce masa mai jan kashi ko shine mafi tsananin mutane mafi cuta daga cikin mutane ko ba haka to idan aka sanya mu mutum suna daga cikin sunayen Allah saboda ganin cewa yana da wata sifa da ta yi kama da wannan sunan haramun ne tunda kun ga a cikin hadisin annabi kamar ya tambaye sa nema me yasa ake ce maka abal hakam sai ce saboda mutane sukan zo wuri na musulmi hukumci duba da hukumcin nan da yake yi sai aka ce mishi abal hakam to wannan haramun ne inda kawai ana faɗa sunan ne ba tare da an hango irin wannan aikin da yake ba ta wannan sifa aka ba shi wannan sunan ba laifi ba ne amma duba da an ba shi wannan duba da wannan sifa ce aka mai wannan sunan a wannan lokacin haramun ne amma da alama ce ta suna da za iya bambance shi da sauran mutane ba laifi ba ne ina fatan mun gane yawwa fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko ihtiramu sifatillahi wa asma'ihi walau lam yaqsid ma'anahu girmama suna girmama sufofin Allah madaukakin sarki da sunayensa walau lam yaqsid ma'anahu koda mutum bai nufaci ma'anar wannan sunan ko sifa ba الثانية مسألة تبيو تغير الاسم لأجل ذلك تنزى سونا سبو لجرم وسونا الله كجرم وصفر الله مدعوك كنسلك الثالثة مسألة تأكو اختيار أكبر الأبناء للكنية zaɓen mafi girman ɗiyanka don ka yi kuniya da shi yana idan kana so a maka kuniya da sunan ɗiyanka sai ka zaɓi mafi girma daga cikinsu tunda annabi da ya tambaye shi ‘ya'yanka nawa sai ‘ya'yansa uku sai an batu su Shuraih da Muslim da Abdullah sai annabi ce wani ne wansu duka wa ya fi su girma sai ce Shuraih sai annabi ce to kai baban Shuraih ne kenan kai ma in za ka yi kuniya daga cikin sunan ƴaƴanka sai kai kuniya da wa mafi girma daga cikin ƴaƴan naka ina fatan mun gane yanzu sai sharhi da ta'liqi na Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'idi malaci وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق waɗannan tarjamomi guda biyu wanga babin kina a tasami bi qadil qudat da babi na gabansa na ihtiramu asma'illahi wa taghyir al-ism li dhalika yace waɗannan tarjamomin ko wannan babobin guda biyu min furu'il bab as-sabiq sana daga cikin reshen babin da ya gabata wa huwa shine annahu yajibu ku sani cewa wajibi ne tilas ne Allah yi ja'ala lillahi niddun fin niyyati wal aqwali wal af'al kar a sanya ma Allah kishiya a cikin niyoyi ko cikin maganganu ko ayyuka Allah baya da kishiya wala yusamma ahadun bismin fihi naw'in musharakatin lillah ba za a ambaci wani da wani suna ba daga cikin sunayen da akwai wani nau'in tarayya da Allah maɗaukakin sarki fi asma'ihi cikin sunayensa wa sifatihi da sifofinsa ka qadil qudat kama alƙalin alƙalai wa malikil muluk da sarkin sarakuna wa nahwiha da makamantan haka bai dace wa hakimul hukam da hakimin masu hukunci gaba ɗaya au bi abil hakam ko kuma da baban alhakam kamar yadda muka ji a cikin hadisi in aka nura da cewa sifar tasa aka same sunan amma in ba sifar tasa aka same sunan ba babu laifi in kawai ana ce mishi abul hakam ne kawai dan abin banta shi da sauran mutane ba laifi bane ba amma dan sifan nan da ya kumsa na yima mutane hukunci kuma sai da hukunci sai yake ce mishi abul hakam to shi yasa aka hana sunan saboda Allah ne ake ce mu al hakam sunan kuma da aikin da siffar ta Allah maɗaukakin sarki don duk wani hukumci yana komawa zuwa ga Allah ne shi kaɗai maɗaukakin sarki wa nahwihi da makamantansu wa kullu hadha hifdhun littauhid dukkan hakan da kuka gani ana kokarin tarewa a hana dan kiyaye tauhidi ne wa li asma'illahi wa sifatihi da kuma tsare sunayen Allah maɗaukakin sarki da sifofinsa wa daf'un li wasa'il shirk da kuma ije duk wasu hanyoyi na shirka hatta fil alfaz har cikin lafizza allati yukhsha an yutadarraja minha ila an yuzan ila an yuzanna musharakatu ahadin lillah wanda ake jin tsoron daga wannan abin a hauhawa daga daga wannan lafazin zuwa har a duka zaton cewa akwai wani ɗaya daga cikin bayan Allah da zai tarayya da Allah fi shay'in min khasa'isihi cikin wani abu daga cikin ababen da Allah ya keɓanta da su wa huquqihi da kuma haƙoƙin Allah madaukakin sarki idan kaga dan kiyaye tauhidi ne kiyaye haƙƙin Allah ne kiyaye sunayen Allah da sifofinsa da kuma nisanta duk wani abin da zai sa a samu tarayya tsakankanin Allah da halittunsa cikin abin da Allah yake banta da shi cikin abin da yake haƙi ne na Allah maɗaukakin sarki Allah samu dace ganin cewa lokaci yayi nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah sami tarayyar lada kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah